an hana ba kuma ba a yadda ba ba a kuma aminta ba bayan wannan shekarar kar a kuskura wani mushriki ya zo ya ce zai aikin hajji na musulmi ne kawai da tare da su ake yi malam abu na biyu suna da wata ɗabi'a ita ce mutum sai ya yi tsirara zigidar haihuwar uwarsa ya je yana ɗawafi yana zagaya ɗakin Allah shi ma manzan Allah ya ce ka gaya musu ba wanda ya isa ya sake zuwa mana ɗakin Allah tsirara yana mana dawafi wa Allah ya tufa bil baiti uriyana wannan shakiyancin da aka yi a da an yi amma yanzu suratu bara'a ta sauka Allah ya kafa doka ka san duk wanda ya kare dokar fa ya kasa za a yi ai an kimtsa ne ai suna jin cewa wurinsu ne suna jin cewa garinsu ne suna jin cewa kaza kaza to kaji dokar da aka kafa musu Ali bin Abi Talib yayi wa mutane sanarwa da shela ya musu bayani da wannan riwaya wannan riwayar sai ‘yan shi'a suke kafa hujja da ita cewa wai ai abubakar ɗin ma da annabi ya tura shi ya je ya aikin hajji ai ya je ya yi laifi annabi ya ƙwace ragamar aikin hajjin gaba ɗaya ya ba wa aliyu sai kuma a ci gaba da zagin abubakar wannan magana ba haka take ba kuma gashi ne kun gani a gaban ku an karanta muku Aliyu yayi gaba ya tafi manzon Abubakar ya tafi sai Allah ya saukar da suratu Bara'a ta zo da hukunce hukunce manzon Allah shekara ta tara ne bayan hijira annabi ya ce wa Aliyu tashi ka bi Abubakar ka karanta wa mutane wannan surar da ta sauka ka ji dokokin da ke cikinta don ba lokaci ne za ta hana mu wannan karatun da mun karanto suratu bara'an kun ji irin sakon da ke cikinta mai zafi ne shi yasa ko bismillah ba a buɗe da ita ba sura mai yaji kenan ba a bismillah a cikinta kawai faf za ka wuce kawai saboda Allah ya yi fushi kuma duk akan mushrikai ne da kafirai ai ka ji daga buɗe ta ma bara'atun min Allah wa rasuli da Allah da manzon Allah sun barranta in an ce an barranta ko da wasu ka ce wane wane na barranta ba ni ba kai barranta ta Allah da manzon Allah sun rabu babu su babu shirkai da kafirai sai wani yanzu yanzu iya rungume su ya dauke su ya fifita su akan musulmi to sai da ya taho abubakar ya ganshi sai ce wa aliyu amir au mamur ka zo da a matsayin shugaba ka duba ikon Allah kamar abubakar ya san yin shi'a za su zo su yi wani abu ka zo da a matsayin jagora amir au mamur ko ko dai za a ba da umarni ne an baka umarni ne ya ce a'a bal ma'amur yace a umarni aka bani in zo in faɗa ya ba shi dama yayi shi Abubakar yana jagorancin musulmi a aikin haji Ali kuma yana isar da sako daga nan ne aka samu hukuncin amirul hajji idan mutane za su tafi aiki to a samu jagora a samu shugaba da zai mai da zai jagorance su ko a state ko a jiha ko a ƙasa ko a local government ko a ina da haka wannan magana ta cewa ai annabi a wannan aikin hajji na abubakar ya canja ya canja sai da abubakar da ali wannan magana ba haka bane أخرج الحميدي في مسنده من طريق زيد بن يشيع قال سألنا عليا بأي شيء bu'ista fil hajjati qala bu'istu bi arba'in kaga sai ka ruwai riwayar Humaydi a cikin musnadin musnad ɗinsa ta hanyar Zaid bin Yushayya mun tambayi Aliyu da me aka aiko ka a wannan hajji da Abubakar ya jagoranci ya tuna abuwa guda hudu ne la yadkhulul jannata illa nafsun mu'mina bayan karanta suratu bara'a da zai yi mutane annabi ya ce ka gaya musu ka gaya wa duniya ba wanda ya isa ya shiga aljanna sai mumini ya rabu ya rabu ya rabu ka datar da la yadkhulu aljanna illa nafsun mu'mina ba wanda zai shiga aljanna sai rai mai imani ba gidan kafirai bane duk mai raba kafa bai yadda da Allah cikakkiyar yadda ba ba zai shiga aljanna sai wanda ya imani hakikatul iman kamilul iman abu na biyu annabi ya ce ka gaya wa mutane la yatuhu bil baiti uryanun kar wanda isake zuwa yayi dawafi a ɗakin Allah yana tsirara ko da wasa abu na uku wala yajtami'u muslimun wa kafirun fil baitil harami ba'da amihi hada ba za a sake haduwa musulmi da kafiri a cikin ɗakin Allah a masallaci mai alfarma da fa zuwa suke fada su ake fada yace daga wannan shekarar bayan wannan shekarar an daina haduwa ku gaya musu kar wani kafiri ya sake zuwa mana sannan kuma wa man kana bainahu wa bainan nabiyyi ahadun wa ahduhu ila muddati duk wanda yake da wani alƙawari tsakaninsa manzon Allah sallallahu alaihi alƙawarin sa to ya cike zuwa ga mudda lokaci an gama wannan Tirmidhi ya rawaito shi a sunan ɗinsa da Humaidi a cikin musnad ɗinsa har ma da Imam Ahmad da Imam Darimi Ahmad Shakir رحمه الله تعالى إنجلتش قال ابن إسحاق ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلمت سقيف فبايعته ضربت إليه وفود العرب آباط الإبل من كل وجه وذكر وفد بني تميم ووفد طيب ووفد بني عامر ووفد عبد القيس ووفد بني حنيفة ووفد كندة ووفد الأشعريين ووفد الأزد ووفد أهل نجران ووفد حمدان ووفد نصارى نجران وغيرهم ibnu ishaq yake cewa lokacin da manzon Allah ya je bude maka aka yi fatu makka ya kammala da tabuka mun karanta tabuka da ku kabilar saqif babbar kabila ce ta musulunta ta miƙa wuya ta ce ta yi imani sai ga ƙauyuka da garuruka rundunoni waft waft suna ta zuwa wajen annabi suna suna miƙa wuya sun ga muhammadu ya ƙwace ƙarfin sun ga yanzu ko dai ka yi ɗa'a saboda allah ko kuma ka yi ɗa'a a ƙarƙashin inuwar takwami ai sai suka yi ta shiryawa suna zuwa yi zuwa ai gaisuwa ai imani ai gaisuwa ai imani ai gaisuwa ai imani suka yi ta hawa raƙuma a batul ibn min kulli wace suna tafowa daga cikin wufud rundunoni da aka ambata sun zo akwai ta ɗaya ta bani tamim akwai ta tsaye rundunar jama'a ta bani amir ta uku akwai rundunar abdulkais ta hudu akwai jama'ar bani hanifa ta biyar akwai rundunar kindata ta shida akwai rundunar ash'ariyin ta bakwai akwai kuma rundunar al'azd ta takwas akwai rundunar ahlu najran ta tara akwai hamdan ta goma akwai ta sha ɗaya kiristocin najran nasara najran wannan shine abin da ya faru irin buɗi da Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faslun ثم ذكر هديه في العلاج بالأدوية روحية المفردة والمركبة منها ومن الأدوية الطبيعية فقال روى مسلم عن ابن عباس مرفوعا العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وفي صحيحه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين والحمة والنملة wannan fasali ne da ibn al-qayyim zai mana bayani dangane da shiriyar annabi akan magunguna da waraka al-ilaj medication warkarwa da ba da magani annabi yana da hanyoyin ba da magani kala-kala akwai ba da magani na ruhin ɗan adam ka warke daga wasu cututtuka wanda ko ba su karka a nan duniya ba za su karka a lahira ka je a mace tana wuta akwai kuma na gangan jikin ma duniya bayar to shine abin da za mu karanta a nan kenan za mu yi magana ne akan magunguna da annabi ya karantar zai faɗi ciwo kuma zai faɗi maganin akwai hadisin imamu muslim riwayar abdullahi dan abbas hadisin muslim riwayar abdullahi ibn abbas mazala ce al'ainu haq kambun baka gaskiya ne da akwai wani abu da yake rigayar kaddara to da kan baka ya rigayi kaddara zan yi bayani menene ake nufi da kambun baka wato wasu mutane ne Allah yake yin su bakin su bai da kyau ba za su sare ka da wuka ba ba za su sare ka da adda ba amma za su iya saran ka da harshen su kuma ka saru kuma ba zagin ka za su yi ba bal ma yabon ka za su yi in ka ba su sha'awa akan abu kuma su bakin su illarsa ba wai sai akan ɗan adam kawai ba har dabba suna iya kashe ta har abun hawa suna iya ragargaza shi gida yana iya tsatsagewa ya rushe kasuwanci idan ana yi suka sa baki zai iya lalacewa shi ne bahaushe yake ce da shi kambun baka kambun baka ba shi ne maita kamar yadda wasu ke cewa maita ba maita tsafi ne mu a shari'ar musulunci ba wani abu maita wani maye ne a kaza kaza kaza wani ya kama kurwa me kurwa ai ya ci mutane waye ci dafawa yake ya ci gasawa yake akai ta jahiliya da gargajiya akai ta kashe wasu mutane akan zalunci a anguwa sai ka jance tab shan gidan mayu ne kurin sai a liƙa musu sharri da an ga wata tsohuwa ta ki mutuwa tana da manya-manyan idanu sai a ce wuuu ajiya gumba fa mai ya ce wallahi haka suke yi ko a ce maka maye yi a cikin zagi na ƙarshe da rashin mutunci da malam bahaushe zai maka a cikin garinka a unguwarku a mahaifarka a ce da kai maye gaba ɗaya an ɗauke maka wuta an daina mu'amala kowa tsoron ka yake ji har ma aka samu wani wai shi wai sarkin mayu sarkin makaryata dai wai sarkin mayu me maita tsafi ne ba mu karyata tsafi ba akwai tsafi ana iya yin tsafi amma wannan wai maita wai wani wai wani zai cinye ma kurwarka shirme ne kawai na ce shirme ba cewa na yi ba a yi ba ana yi amma addini wannan al'ainun ba shi ne maita ba to menene kambun baka mai kambun baka barin yi bayani saboda Allah ya kiyaye bakunanmu gaba ɗaya kuma shi ba shi ba ganewa yake ba sai dai in yayi barnar a gane kuma wataƙila kai ma kana da shi amma kuma annabi ya faɗi maganin kambun baka yanzu kaga ya gaya mana cuta amma kuma zai gaya mana mai maganin sannan kuma ba wani laifi kai a wajen Allah fa aka sa kana kana da shi ba no kawai haka Allah ya tashi abu malam mai kambun baka mai wannan baki kambu na baka idan kai wanka ka saka riga mai kyau ya ga ta burge shi ce kai wani ya saka riga yau kai rigan wani tana da kyau insha Allah ta'ala kuna rabuwa zai je zauna akan wani benci mai kusa yana zama sirri far haka wani yace min ya saka wata shaddarsa ya kashe kuɗi haka kurin ya je wani guri wata majalisa ya je zauna ashe akwai wata kusa da ta daga bai sani ba yana miƙiya sai ji ka ya je zai zauna a wani guri sai ya ji wannan ya fashe pass an ɗinke an gyara an kai guga mai guga ya je tsora ya ƙone ta ya ce wannan shadda ita kuma ya kamata ta yi haka to wani ne mai kambun baka ya gani ya gani ya faɗi yabo ashe bakinsa yana da guba bakinsa yana da kammu bakinsa yana da illa shine wata rana wani ya ga wani abu a gaban annabi ya yaba ya yaba sai annabi ya ce halla barak halla barak ina ma da ka ce masha Allah tabarakallah ko annabi idan ya faɗa abu ya ga abu ya yaba masa a ƙarshe sai ce me masha Allah tabarakallah shine bahaushe Allah masa albarka da iyayenmu duka da mutum ya ga abu a'a tubarkalla a'a tubarkalla wallahi wani mota ka sai ka tubarkalla tubarkallan ai tabarakalla ne ai ma'ana Allah isaka albarka masha Allah tabarakalla masha Allah Allah ya so ka samu tabarakalla Allah ya zuba albarka a ciki abinda Allah ya zuba albarka zai wani abu to wannan tubarkallan ko masha Allah tubarkallah shine makarin kambun baka duk wanda zai ga abu ya yaba masa to sai ya faɗa ka ko ni ne da nake muku karatun da nake muku zaƙin baki dole a sunna in naga wutan nan ko naga wayan nan ko naga kyamarar nan ko naga ka da wani abu ya burge ni abinda sunna ta ce ce a masha Allah masha Allah tabarakallah masha Allah tabarakallah za ka ga wato kamar irin larabawa za ka suna da wannan ɗabi'ar ko kaya ka siya a shagon sa zaka dace sai masha Allah tabarakallah masha Allah tabarakallah Allah sa Allah bil baraka bil baraka bil baraka Allah sa albarka ba a ganin abu kurun a yaba ai shiru ba ai idan kana da kambun baka zaka illata abu wallahi idan mota ya siya ta miliyan 100 idan mai kambun baka ya gani ya yaba ta bai ce masha Allah tabarakallah ba to ka jira ko dai ta kone ko ta yi hadari ko ta fada rami ko kullun yayi ta yawo a gareji a hada shi abokantaka da makanikai wani ne ya gani ya zuba mata abar mai kambun baka idan ana gina gida ya gan shi ya yaba in dai bai ce masha Allah tabarakallah ba to ka jira gidan nan kafin a gama shi sai ya fara fafasha ko yana tsagewa ko kuma ita asara a ciki malam mai kambun baka idan ga yaro ƙaramin yaro da kake gani ga ya burge shi ya yaba ce ka amma yaron nan kyakkyawan yaro ne to ko dai yaron ya kama ciwo da laulayi a ta larura ko kuma ya mutu saboda dafi bakin dafi ne da shi yasa ko mata ne irin an yi yaro an yi suna ko an yi yaro baby haka ana ɗaukarsa ana ba da shi ana a wannan yaron naki mun gan shi fine boy fine boy no any fine boy you if you say fine boy you say masha Allah tabarakallah kwarai kuwa fine girl fine girl fine boy fine girl wannan fine boy fine girl fine boy fine girl in ba a ƙara da masha Allah tabarakallah ba idan mai kambun baka ne wallahi yaron sai ya samu matsala shine annabi ya ta gaya mana al'ainu haqqun kambun baka fa gaskiya ne akwai shi ba a cikin mutane keke billahi alazim kana hawa mai kambun baka ya burge shi in dai ya bude baki yayi magana ko dai ka je karatu a sace shi ko ka ci karo da wata tirela ka tsallake ka bari ta tace shi to menene maganin wannan larurar masha Allah tabarakallah hular wani kaga ta burge ka masha Allah tabarakallah biron wani ka karba zaka dan yi amfani da shi kaga ya burge ka karkai ta yabo kawai masha Allah tabarakallah ban ji ba ko me ko a social media ko a hoto ko a mai ka gani amma dai nassin abin da ya zo a zahiri ne abin da ya zo a zahiri ne abin da ka gani ga ka gashi amma dai mu tarbiyyantar da kanmu da faɗin me masha Allah tabarakallah ko yaro ne a gida in ya ga abu yana yaba masa a saba masa a bakinsa ya rinka cewa masha Allah tabarakallah ina ganin bayanin ya isa haka kun fahimci ma'anar kan baka ko to irin wannan abun ne mutanenmu hausawa da waye sai suka juya suka mai da shi maita ai wani maye ne ai tun da ya ga wani yayi kaza yayi kaza yayi kaza da sauransu yaron ya shiga matsala ai tun da ya haɗu da wance kaza kaza da sauransu to yanzu mai kambun baka aka ci rashin sa'a ya je ya ga wata yarinya ya aure ta a haka ba masha Allah tabarakallah ai kaga shi ya kai ta kabari na gaya maka ba dangin suwa ne bane ba dangin suwa ne bane ba dangin suwa ne bane kowa zai iya yiwa iya da shi kuma mai shi ba lalle ma ya san yana da shi ba kuma yana iya cin kowa tunda sahabi a gaban annabi ya ya yi abu annabi ya ce halla baraka halla baraka ka sa albarka ka sa albarka abu na biyu idan mai kambun bakan yayi kambun baka kuma abin ya kama mutum ciwon ya kama mutum ko masassara ta kama mutum larura fa ciwuka sai su kama ka saboda gubar bakin aka Allah ya kaddara shi yasa annabi ce al-ainu haqq to ya ake yi idan an gane mutune annabi shi ma ya bamu magani kar ku manta muna magana ne akan cututtuka da me da maganin su manzala shi ma ba da magani duk wanda aka ga yana da wannan kambun bakan aka gane yayi wa wani dan an samu a cikin sahabbai duk akwai hadisi cikin Bukhari da ina duka sai aje a ce shi wannan mutumin ya samu ruwa yayi alwala a tari ruwan alwalan ruwa yayi alwala a tare duk ruwan alwalan ko har ma wanda yayi tsarki da shi a wata riwaya sai a samu mai laruran a yayyafa masa a yayyafa masa a yayyafa masa sai ga ya tashi wannan an yi shi a aikace kinan me maganin kan mun baka in ya faru yayi alwala a sa yayi alwala ko lokacin sallah ko ba lokacin sallah ba lalle a sa yayi alwala a ɗebi ruwan alwalan a yayyafa wa mai larurar in motar ka ce kaga ya addabe ta karɓi ruwan alwalan ka je ka zuba a bokiti ka wanke ta Allah ya tsare maka bai kambun baka malam ko gona ya zo ya gani ya faɗi wani abu kanta sai kaga fari sun kama ziyara bayan kwana uku fara habba malam to wannan me yake nuna mana ashe da kaddarar ubangiji da yaddar Allah dan adam yana iya yi wa dan uwansa tasiri akan wani abu ba da qada illahi wa qadari me yake nuna mana muhimmanci yin zikiri da aska me yake nuna mana duk wanda yake da wani abu mai kyau mai muhimmanci to yi kokari ya koye shi kuma in ya nuna shi wani ya gani to lalle ya rinka masha Allah shi yasa ga mutum iya gina gida saboda gudun yan kambun maka sai ya sa masha Allah ah shi fa ya gina gida kuma ya sa masha Allah tabarakallah idan mutum ya sayi mota sai ga a bayanta ya sa me masha Allah saboda in ka ganta ta burge ka kada wani abu ya faru sai ya sa me masha Allah tabarakallah duk masu ilimi ne suke wannan an gane wannan ko dan babur ɗinka ka saya ya burge ka kana dan zagayawa da shi ka buga masa masha Allah tabarakallah dan maganin kan baka ne saboda wai in wanda ya gani sai ya karanta ai ko to ana kuma yin ruqiyya yana daga cikin magunguna da annabi ya koyar da koyar da mu ar-ruqiyya anna rasulullah ana sai yake fada a riwayar muslim anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama rakhasa fi ruqiyyati min al-ayn annabi yayi rahusa yace ai magani ai ruqiyya ai ruqiyya saboda wannan al-ayn kaga ya ga mana me maganin al-ayn kan babbaka da kuma zazzaɓi da cizon cinnaka duka a iya rukiya ko cinnaka ne ta cije ka je a zamza maka rukiya idan zazzaɓi yana mai ka ma rukiya idan kambun maka ya same ka maka rukiya kai kambun baka yaya kake faɗa yi mu gani haka haka saboda za ta tunani ya za a yi fassara musu kambun baka wato ilimi shi ne wani ni ina fassara shi ma yana yin abin da ni ba na ganewa to yana so mu ɗan yi jaula a wannan hadisin jama'a idan mutane suna so su zauna lafiya a rayuwarsu su samu sauƙi ku daina mantawa da magungunan da annabi ya faɗa su ne tabbas da garanti amma yau mutane sun fi fifita maganin da inyamuri ya shiga gida ya hada aka kawo shi kemis aka kwalanta shi sun fi yadda da shi sun fi amintuwa da shi akan maganin da annabi ya faɗa da bakin shi waye a cikinmu baya zazzaɓi mu gaya wa kanmu gaskiya kaɗan ne daga cikinmu suke tunanin yau in zazzaɓi ya kama su bari su karanta fatiha a cikin ruwa su shafa a jikinsu ko su sha kaɗan ne wallahi ba mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu akan haka ba ba mu tarbiyyantar da kanmu akan haka ba kuma gashi annabi ya ce mana idan an yi zazzaɓi a yi ruƙiya sai mutane suka ɗauka kawai ita ruƙiya sai mai ciwon aljani ne ba haka ba ne abin da ake nufi da ruƙiya fa magani kunama fa maciji ya sari wani fa hadisin bukhari kunama ce ko ta sari wani sarki ya gigita ga sarauta ga harbin kunama a karsa yadda za a yi ya samu wani bawan Allah ya ce bari a ma magani rukiya ya masa ya warke ya masa kyauta da abin arziki ya haɗa masa ya bashi ya kai wa annabi yace me ka karanta yace na karanta suratul fatiha yace wa ma adraka annaha ruqya ta yaya ka gane ka sani cewa suratul fatiha ma ruqya ne yace ni ma dan gutsura mun dan abin da aka baka mu rinka yi ba ce a muka kar ai maganin zamani ba ba ce a muka kar ai maganin bature ba ilimi ne bincike ne da na gaskiya da wanda ba na gaskiya ba dai duk dai muna sha dai gaba daya Allah kiyaye ka wani dan wani abun baya yi wani abun baya yi wani maganin baya yi wallahi baya yi su ma sun san baya yi amma baka yi saka faɗa ba za ka je ya rubuta ma ka sha ka sha ka sha ka sha likita ya tambaye ka ce ranka daɗe abun nan fa yana nan sai ce to barin canja maka ai jininka ne bai yi da shi ba yi wani maganin har ka mutu ran da za a kai ka kabari ma da shi za ka tafi a cikin cikinka kullum sai ka sha kullum sun gama da mu akwai maganin da kullum ba ranar banza ba ruwansu da azumi kake kome kullum sai ka sha daman da an zo an baka kwanan sai a ce for life for life kenan ka gaba warkarwa yake ba kan magani an sha aiwe a warke to akwai magungunan da suna da bala'in tsada kuma ba sa warkarwa amma na annabi ka isa ka faɗi haka akai ya ka kurin ɗaya ruƙiya kurin da me ake ruƙiya haka suratul fatiha kadai din nan ita kanta ruƙiya ne billahi alazim duk abin da ya dame ka a duniya dauki suratul fatiha karanta wallahi tana magani zazzabi ya rufe yaro da daddare ba ku da motar zuwa asibiti ba ku da kaza ba ku da kaza da maganin farko karanta samu ruwa ka karanta fatiha sau bakwai ka ce ba shi ya sha da ikon Allah wallahi ana samu kwanan nan wata mata a makaranta ta sami take cewa tana cikin bala'i da tasha ni ce me ya same ki ta ce wallahi ga ta tana da ciki haihuwa ko yau ko gobe amma Allah ya san bala'in da yau ƴaƴanta na kaza kenan ta ce duk maganin da za a bata tana shan wahala akan haihuwan nan ta ce malam kai min addu'a na ce kawo ruwa a roba ta kawo ruwa a irin roban ruwan shan nan dan faro wata ko sona ko waye ina fa aji wallahi ina tsaye ina yi wa yara ɗalibai karatu na karɓa na karanta mata da kyakkyawan niyya wannan fatihar ita na karanta na maimaita mata na ce ki je ki sha kuma za ki haihu lafiya malam sai bayan an yi arba'in sai ga matan nan ta zo da yaro jariri da ɗan ƙullin soyayyen nama da abin da aka kawo wallahi tallahi da ke gawa na ce ya aka yi to mu a jami'a ba a saba ɗalibi ya kawo malami wani abu ba muna lacca ta ce malam ga shi ka ƙara masa addu'a na ce mai ta ce wallahi ban taɓa samun haihuwa da naji daɗinta irin ina shan maganin nan malam wallahi na kuda na yau me ka zuba na ce wallahi ba abin da na zuba Allah ne ya miki kawai ni lokacin da zan karanta kawai ni na san Allah shine yake yi na tuna cewa baiwa Allah ta kashe kuɗi ta wahala Allah ka yi mata kawai. Me ake bukata? Da kyautata wa Allah zato. Malam mutum ne fa za a ɗauko shi a kawo shi, aljanu sun yi kace-kace da shi, aljanu sun gigita shi, ya zagi uban kowa a gidan nan, ya ɗauki makami ya yi duk abin da zai yi, ta bala'i ya yi duk abin da zai yi. Wallahi malam kana zuwa da katin kare shi kana karanta Alƙur'ani. kana karanta alkur'ani kana karanta alkur'ani kana a zuciyarka kana karya zuciyarka kana neman Allah ya bashi lafiya wala sai ga ya miƙe tas ku yadda da Allah falau sadaqullah da kana khairan lahu amma ba ma yi sai ciwo ya ta damu mutum yana kwance a gadansa ba zai iya bude baki ya karanta fatiha ya addu'a ba ga fatiha ga kulhu wallahu ga falagi ga nasi ga alamtar ga inna atainaka ga ga tasbihi ga waye Allah kawai ake so ka kira ka kyautata wa bangiji da to kuma na gaya muku koyo ko gobe duk mutumin da zazzabi ya rufe shi ya dame shi don Allah ku nemi ruwa ko abokiti ko a roba ko na don Allah ku yi ta karanta fatiha da sunan Allah da kyakkyawan niyya ku ɗauki tsumma ku jiƙa wannan tsumman ku samu mutumin nan ku goga a jikinsa wallahi sai da zama iya sauka Allah sai dai sai dai inna ajali ne kai ku na ajali ne sai ya samu sauki kafin ya mutu waye mai ba da saukin Allah amma ba mai nawa nawa ne mutum zai zo abu yana damunsa annabi ya kama ya mai addu'a ya warke Daka wannan babin Ibn al-Qayyim yana so ya nuna mana ashe annabi ma yana da magunguna irin nasa. Waɗannan magungunan fa na zamani bincike ne fa fa shi fa daga Allah ne shi kuma annabi Allah ne bai sanar da shi cewa wannan abun magani ne. Shi kuma wannan fa zuwa ake a haɗe haɗe a haɗa wancan a ɗauko wancan itacen ai wannan idan an yi kaza yana iya maganin kaza ai abin da ke faruwa kaza ne yake faruwa idan kaza ya haka in ka tura masa kaza to jinin baya son kwaya kaza sai kaza shine fa shi ne yanzu ko hawan jini da ake cewa ana hawan jini ana hawan jini ana hawan jini amma me maganin hawan jini yake ko me yake sababa hawan jini abubuwa ne da yawa suke sababa hawan jini amma shi maganin hawan jini in ya hau me yake yi daga cikin matsalolin hawan jini a toshe jijiyoyi inda jini yake wucewa maganin daga cikin aikin da maganin zai maka shi kuma yana da wani sinadarin da zai buɗe jijiyar taka sai jinin ya rinka wuce hannun wani. Me yake kawo shi in mai yawa, kitse yawa sai tattoshe hanyoyin gudanar jininka, to sai ka ƙara nauyi. Idan mutum ya ƙara nauyi, haɗari ne ɗan adam yana da nauyi. wannan nauyin kitse ne yake lullube wuraren da ya kamata jini ya rinka gudana to sai samu obesity sai samu high weight shi zaga duk wanda yake hawan jini in ya je asibiti kafin likita ya gwada shi to yana yana yana gwada nauyinsa kuma duk maganin da zaka sha na hawan jini idan ba a baka maganin rage nauyi ba to baka rabu da hawan jini ba to sai a baka a cikin sinadarin maganin akwai abin da zai rinka losing weight ɗinka me yake sa mutum ya nauyi cin abinci barkatai ba tsari wannan na zamani nake gaya muku ba na nasi ba cin abinci barkatai ɗan adam yana so ya ci amma yau abinci shi ke kashe mutane duk wanda ya fi ƙarancin cin abinci ya fi lafiya a cikin ku kwanan nan na ga wani research da wani likita kai dai ban da kai ai kai kam da kake wani gaske ba za da ganin ka wannan Allah san me yake ci ma babban kaya kenan abin duk wanda yake cin abinci kula da wannan maganar ba ka'ida to ya shirya wa kamuwa da cututtuka kuma likitoci suna faɗa cewa da yawa yawan cututtukanmu abinciccikanmu ne rashin ingancin abincin rashin dacewarsa da gangan jikinka kuma da cinsa ba a lokacin da ya dace ka ci ba yan daga cikin babban kuskuren da mutane suke musamman waɗanda shekarun suka fara ɗagawa mafi haɗari a cikin rayuwar ɗan adam shine cin abincin dare kamar ya ci abincin dare mutum yana sai ya gama komai a kawo masa kwanan tuwo ya lafka yana gamawa ya kuskura bakinsa ya wanke hannu ya miƙa haka ya ɗaga musu tumbi haba haba haba da kuma cin naman dare kaga in ka lura duk garin nan duk tukuba da daddare ake sai da nama to ka je ka tambayi likitoci ko me illar a ci nama da daddare shi nama shi yafi komi shi hadarinsa shi baya narkewa ma a gangan jikin mutum sai yayi awa hudu da kuma ba a so ka kwanta bacci abinda duk ka ci a yinin nan na'urar cikinka ba ta narkar da shi ba da haka sai ka cika jikinka da nama sai ka kwanta na'urorin ba za su iya sarrafa shi ba shikenan sai ciwon siga hawan jini nauyi kaga mutum yana ta ƙiba ba gaira ba dalili ba tsari ne akan cin abinci kula da kyau saboda lafiyar tamu muna buƙatar ta wallahi kuma inda za ku lura iyayenmu da kakanni da magariba tana yi an kawo tuwo za a ci amma fa ba a kwanciya da an ci sai an yi isha'i an nan yi hira ma an kai karfe kaza an ta hira a kofar gida sannan a tafi yanzu fa zamani ya canja sai ka gama karatu ka je majalisi ka yi yawonka ka je an yi mitin an yi komai kana komawa da daddare sai ka cire kayanka iyalinka ta kama tarin abinci kana ci sai ka kwanta shi yasa yawancin mu muke da ciwon suga da hawan jini da ciwon zuciya yaushe ake son mutum ya gama cin abincinsa alƙalli in kana son zaman lafiya zuwa magariba ko zuwa karfe shida ka gama cin duk abu mai nauyi da zaka ci kaga kana da sauran awa uku hudu biyar wataƙila kafin ka kwanta bacci ba a so ne ka kwanta da sauran wani abu wanda yake mai nauyi a jikinka jikinka bai sarrafa shi ba in ba haka ba ba wani abu ne ɓoye ba kawai ka ka ka gayyato cututtuka ne a jikinka amma me mutum zai ci ka ji yunwa dan ruwan shayi bai da nauyi ko dan wani abu haka ba zan faɗa ba kana ci na musu talla dan wani abu da ake ci haka mara nauyi haka wani abu nan kamar ganye haka ganye shi bai da matsala ganye ko cikin kwano zaka ci bai da matsala shi wannan jiki yake si shi wannan ganye ai shine yake narkar da mamu da shan ruwan zafi mutum ya dan sha ruwa mai zafi hot water warm water yana da amfani ruwan sanyi kuma hadari ne a jikin dan adam amma kuma jiki yana son sa in ce baki yana son sa amma ku je ku tambayi likitoci duk wannan abin da na faɗa ai a gaban duniya nake faɗa kowa yana ji mu yanzu da mun gama cin abinci sai a kawo maka ruwan roba mai sanyi har yana irin dan yana irin dan dan raba raba da yawa farewun shi a je mu ga mutum ya dauki lemo duk sanyi yana furkawa wallahi guba kake sha guba kake sha ta ci maiƙo ka kula ko kwano ne mai mai da maiƙo sai ka ɗauki ruwan sanyi ka sa masa ya yake yi daskare yake to in ya shiga cikin cikin ka ma daskarar da wannan abin zai tattoshe maka hanyoyin jinin ka wani yana tambaya wai me yasa 'yan China suke da lafiya me yasa kake ganin tsofaffin su da yawa sirri ne akan cin abinci tana da mu'amala da ganye yanzu dan China duk yanda zaka yi da shi bayan da zai ya gama cin abinci ka bashi ruwan sanyi ya sha baya yi amma mu yanzu burgewa ne a gama abinci a kawo maka ruwa mai sanyi na fridge ko lemo mai sanyi wai ka ga babban mutum da girmansa da hankalinsa ma yana shan gangara sai ka ce yaro karami shekaru ma ba suna yawan mutum ladabi wani likita yake gaya min a ƙasar misira wata rana je irin duba check-up ɗin nan ya ce kaga ko abin da ba kwa ganewa mu 'yan afirka ni ma ɗan afirka ne yake faɗa ya ce kun yadda kuna musulunci kuna ai allah ne yake ƙaddara ya ce eh allah yana ƙaddarawa ya ce ko baka mutu ba ko baka mutu ba allah zai iya jarraban ka rashin tsarin cin abincinka zai iya jarraban ka in allah ya ƙaddara maka zaka shekara ɗari a duniya ka je ka gayyato wa kanka cuta tun kana da shekara talatin da biyar ka ta shan magani har sai ka gama shekara ɗari ya ce da yawanmu bincike ya nuna cewa muna da nisan kwanan amma kuma rabin rayuwarmu a gado muke yi muna da nisan kwanan amma rabin rayuwarmu ba mu da amfani sai tura ka a keke ka ƙi mutuwa da ka kula da tsarin cin abincinka da rayuwarka da bin shawarwarin da ake faɗa kaga kaddara ba za ka mutu ba ko haka ne ko ba haka bane ba amma kuma Allah ya baka wa hadainahu najidain ya baka tsari me ya kamata ka yi sai ka kula to baka kula ba eh an yarda ba za ka mutu ba sai kwananka ya kare eh an yarda to Allah ya zo ya jarabe ka da ciwon hawan jini da ciwon suga tun kana shekara 24 kuma Allah ya rubuta maka ba za ka mutu ba sai kai shekara 97 da kwana uku duk waɗannan shekarun gaba ɗaya wallahi idan ka raba ɗan abin da kake samu zai ƙare maka ne akan magani ga jefa iyalinka cikin tasku da tsoro kullum ana tsorata maka mutuwa wataƙila ba za ka mutu da wuri ba amma bala'in wahala kuɗin ka ya ƙare ka shiga cikin wahala da abin da ake baka da lafiya ko baka mutum ba sannan da mu'amala da ganye ku yi haƙuri karatunmu mu gina mutane lahira ko mu gina musu duniya ƙwarai kuwa dan yanzu da kuna lafiya kuwa zo ku zauna ku kalle ni ganye larura ne a rayuwarmu barin gaya maka sirrin ganye in baka gani ba kai ka san me yasa akuya take da bala'in lafiya tinkiya take da lafiya bujime yake kafin ka ga an kai akuya asibiti yaya kafin ka ga an kai rago asibiti yaya saboda gaba ɗaya abincinsu me ganye ne abu na biyu kuma akwai exercise kullum cakal cakal cakal cakal cakal kaga wannan tafiyar da take yi to wannan shine abin da jiki yake so da wahala kaga akuya ba ta da lafiya sai dai ta je ta ce wani abu amma za ga abincinta mai ganye to ko ɗan adam ne ya lazamci cin ganye a rayuwarsa to za ga ya ya ƙara wa kansa wato lafiya a gangan jikinsa ganye kuma na ci kala-kala ai mu kam nan ƙasar afirka ne wannan ƙasashen mu sai haƙuri malam inda aka ci gaba malam shaguna kaga babban shago irin wanda ake sai da provision to shago ake yi babba ganyayyaki ne kayan marmari ne ganye kala-kala-kala ga wanda zaka ci da safe da wanda zaka ci da rana da wanda zaka ci da daddare da mai ɗanɗano da mara ɗanɗano mu nan Allah ya jarabe mu ganye ɗaya muke fama da shi shine salad salad ɗin ma sai an je ruwan kwata na municipal ne ko me sunan wancan unguwar ne ruwan jakara kwakwaci shi ake zuwa a bayi shine za a kawo mana muna ci ganye yana da tasiri a rayuwar ɗan adam yana da amfani a rayuwar ɗan adam yana tsarewa mutum lafiya kuma yana kashe cututtuka da yawa kuma yana taimaka wajen digestion me digestion ka ci abu jikin ya sarrafa shi a ɗauki mai kyau mara kyan ka zubar da shi to ganye yana taimakawa ya zaga duk abin da za su ci sai sun sa ganye in nama ne sai sun sa ganye in me sai sun sa ganye ni da kai ko wataƙila sai mu ce wata biyu ma yasa akwai garin da ma muka je wa'azi ma za mu yi kwana nawa aka ce a nemo ganye ai ba ganye a nan garin babu yasa muke ta mutuwa muke ta faduwa ciwuka in ka je asibiti in ka ga uban layi kai ka ɗauka garin nan gaba ɗaya masu lafiya wallahi gobe ka je asibiti ka sha mamaki kuma duk wani asibiti a garin nan na gaya ma ba rage ma ba gobe karfe bakwai takwas yawanci mutane in kaga sun yi sammo ko sun fita ina suka tafi asibiti ba lafiya babu guidance and counseling akan cin abinci dan haka ko manzon Allah ya kula mana da lafiyar mu kula mu yi addu'a mu roƙi Allah Allah ya yi mana dukkan fitina da masifa to ana yin allura ai ana yin ba ni sunan shi ruqiyya saboda ainu ana yin ruqiyya saboda zazzabi zazzabi jama'a zazzabi ma ya kama annabi alayhi salatu wassalam zazzabin da ya kama manzon Allah sai da ta kai ga wani sahabi yake cewa ya rasulullah haka kake zazzabi mai tsanani in ya kwanta fa sai dai a ta zuma mai ruwa bokidi bokidi tiriri yace u'aku kama yu'aku rajulani minkum annabi yace ina yin zazzabi kamar yadda mutum biyu a cikin ku suke zazzabi zazzabin mutum biyu ake hada mini da haka rashin lafiyar manzon Allah na ƙarshe da zai bar duniya da zazzabi ne baya iya ko taka kafarsa su Ali bin Abi Talib suke shiga ɗakin sa su ciccibo shi su riko kafadar sanan su riko kafadar sanan yuhada baina rajulain in ji Aisha annabi ana janye da shi tsakanin mutane guda biyu suna jan sa kafafuwan ta khuttu rijlahu al-arda kafafuwansa guda biyu suna jan ƙasa haka zai je ya tsaya fa ya saurari karatun sallah ma bai zai iya ba sai dai a dangwara shi a aje shi a ƙasa sallallahu alaihi wasallam ya bi sallah Abubakar yana sallah ya ga an shigo da annabi ya san bai da lafiya sai ga annabi yana zaune yana bin sa sai ya tako ba sai annabi ya nuna masa haka ya ce ci gaba ci gaba ci gaba ci gaba ci gaba kenan hatta annabi yana zazzabi zazzabi ciwo ne mai tsanani to amma alhamdulillah in babu magani karanta ruwa kuma akwai magani da zamu zo mu karanta shi a nan a sati mai zuwa shine addu'a da roƙon Allah ba wai sai ka shafa wani abu ba ka gaya wa Allah abu kaza ya dame ka ya yaye maka cinnaka in ta cije ka ana so kai addu'a za mu dakata anan insha Allah saboda ƙurewar lokaci za mu tashi akan hadisin Malik an ibn Shihab daga Abi Umama abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓen harshe Allah ya mana afuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi